نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاهدة قوتا شادية watan zalqa'ada hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina da shekara 1442 wanda ya zo daidai da 27 ga watan shida a gregorian kalanda 2021 wannan shine kasar ɗinmu na 20 daidai daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin fannin ta'amul bainar zaujai wanda muke gabatarwa a wannan masallaci na a adam muhammad albani gombe da ke nan cikin fadar jihar gombe a cikin anguwar state low cost a idan ba a manta ba karatunmu na ƙarshe kafin mu tafi hutun azumin ramadan mun tsaya ne akan shawir zaujatika wato mutum ya dinga shawara da matan shi wajen gudanar da harkokin gida da harkokin yara da harkokin rayuwa gabaki daya mun kammala da wannan babi kuma za mu tashi ne yanzu a babin a kun halima ka zamanto mutum mai haƙuri da juriya a shafi na 31 ga wanda suke da min littafi shafi na 31 kun halima ba fa halima da kika sani ba fa yawwa yawwa halima dama suna ne wanda yake ɗaukar ma'anar mace mai juriya da haƙuri kun ji an cewa mace halima to ana nufin mace mai juriya da haƙuri to a ka zamanto mai juriya da haƙuri da zama da iyalanka malam yake cewa alhilmu ma'azzaujati khuluqun labudda an yatahalla bihi ar-rajul alhilmu shi haƙuri da juriya ma'azzaujati tare da zama da mata ko mace ta zauna da mijinta da haƙuri da juriya khuluqun wata irin ɗabi'u ne ko wasu irin ɗabi'u ne labudda wato ba makawa an ya tahalla bihin rajul rajul wato mutum ya yi kwalliya da su mutum ya yi wa kansa ado da wannan haƙurin da wannan juriyar wannan abu ne wanda ya zama wajibi ga dukkanin mutumin da yake so ya zauna da iyalansa lafiya haƙuri da juriya wato kulukun ɗabi'a ce ko ɗabi'u ne labudda an ya tahalla bihin rajul wanda ba makawa sai mutum ya yi wa kansa ado da su lil muhafazati ala usratin mustaqirra sa'ida saboda kula wajen tada usra family gida mustaqirra tabbataccen gida sa'ida wanda yake cikin rabo duniya da lahira domin yanzu misali idan aka ce mata ba ta da haƙuri to abin da zai faru idan ta auri namiji in yi mata ba daidai ba sai ta ce sai ya sake ta haka ne to shikenan sai ya sake ta don tana da ɗa ɗaya sai ta ƙara zuwa wani gida sai ta aure sai ta ji kawai ita fa ana takura ta ta ce shi ma ya sake ta sai ya sake ta sai ta bar masa ɗa ɗaya ko biyu sai ta sake tafiya wani guri to a hankali sai ta dagwalgwala rayuwarta bata ankara ba me ya jawo mata wannan kuma rashin haƙuri to haka shi ma namiji idan ya auri mace he ya ga tana da wasu halayen da bai gamsu da su ba sai ya ce bari ya sake ta kawo wata sai ya sake auro wata sai ya ji cewa tana da matsala sai ya sake cewa bari ya sake ta waccan ta farko ya sake ta tana da 'ya'ya biyu wannan ya sake ta tana da ɗaya ɗaya ta uku ya sake ta tana da 'ya'ya biyar to kafin ya ankara sai ya tara 'ya'ya waɗanda ba su da uwa a gidan kuma ya dinga ganin kayan bakin ciki da damuwa kenan domin duk wanda zai kula maka da 'ya'ya da gidanka ba ta kai uwar da ta haifi wannan 'ya'yan ba haka ne ko ba haka ba duk abin da wata mata za ta yi maka wajen kula maka da 'ya'ya ba ta kai uwarsu da ta haife su ba wannan in ma an samu wanda ta iya daurewa ta jure wajen kula da 'ya'yan kenan ba za ta kai kamar mahaifiyarsu ba to ballantana kuma da yawa daga cikin mata Allah ya jarrabe su da mugunta wa 'ya'yan da ba su suka haifa ba to shine malam yake cewa lalle bil haƙiƙa ɗan adam ɗan adam a tsarinsa na zamantakewa a tsarinsa na rayuwa a tsarinsa na al'amari yana da ainihin wato buƙatar ya yi haƙuri da matansa domin ya tabbatar musu da kasancewarsu abokan zamansa na dindindin dole sai ɗan adam ya yi haƙuri da wannan shine malam ya ce labudda ba makawa an ya tahalla bihin rajul mutum ya wa kansa ado da haƙuri da juriya akan zama da mace me dalili saboda ya kula da iyalansa tabbatattu kuma ya zamanto gidan ya samu sa'ida ya samu zaman lafiya a cikin shi sai malam ya ce a faƙad kana azwajun nabi sallallahu alaihi wa sallama an samu matan annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallama yuraji'ina hul kalama suna misayar yawu da manzan Allah suna exchanging word annabi ya faɗa su masu ne su faɗa yanzu da Allah kuna jin idan ba dan Allah yana da haƙuri ba akwai wanda Allah zai yarda ya dinga musayar yawu da annabin shi na ba zai yiwu ba to amma Allah da kansa ya ga cewa ba hikima ba ce tunda annabi matansa sun yi cece ku ce da shi Allah ya turo wahayi ya ce duk sake su ba hikima a ciki yasa sai Allah ya bar annabi da matan tare da cewa suna me suna saba mishi shi ma annabi ya yi haƙuri da su tare da cewa me suna saba mishi to yanzu don Allah idan matan annabi na cece ku ce da shi ku ayu basilin da matarka ba za ta cece ku ce da kai ba eh ku ya haƙuri ina fata kun fahimci magana ka san gayu haka suke cewa hu ayu basilin ko mana in matan annabi za su yi cece ku ce da ki a duniya akwai wanda ya kai hi daraja akwai wanda ya kai hi martaba da kima da mutunci to shi ma yana faɗa matansa na faɗa waye kai da ba za a faɗa ka faɗa ba kawai abin da za ka yi shine ka yi haƙuri in abu ya kai matakin zai zama cin mutunci sai a ɗau matakai na gyara amma a ce ba za a saba maka ba walla baka isa ba wannan shine gaskiyar magana to yarda da haka yarda da haka babban gudunmuwar da zai baka shine yadda za ka yi haƙuri ka zauna da matanka ke ma ki yarda cewa zuwa a saba miki wannan zai taimaka miki wajen ki haƙuri ki zauna da mijinki amma idan na ji cewa ba yadda za a yi matana ta saba mu kika ji cewa ba yadda za a yi mijinki ya saba miki to lalle kuwa abin da zai biyo baya shine zaki bukaci ya sake ki abin da zai biyo baya shine zai bukaci ya sake ki to kuma idan kun rabu da juna matsala ce a cikin rayuwar ku gabaki daya to wannan shine abin da malam yake kokarin ya ankarar da mu yace haƙiƙa matan annabi sallallahu alaihi wasallama yuraji'ina hul kalam sukan yi musayar yawo da manzon Allah wa tahjuruhu ihdahunna ila al-layl kai ta kai ma matakin ɗaya daga cikin matan annabi tana iya ƙaurace masa ta daina masa magana tun daga safa har dare ya zo ya ce salamu alaikum a ki amsa mar sallama ya ce zo mana kibin kaza wallahi ta ki zuwa ta hajuru ta ƙaurace mishi ya yi magana ta ki amsawa ya yi ba da umarni a ƙi saboda an sa an ɓata mata rai ko an mata ba daidai ba amma tare da haka annabi baya haka yasa annabi a rayuwarsa sau ɗaya taɓa yin saki shi ma ba a je ko ina ba aka dawo da matar dan Allah ya nuna masa ya haƙuri da su shi yafi domin barin nuna muku wani abu a duniya kowa zai iya yin abin da ba daidai bai kwana lafiya amma banda mai addini jama'a haka ne ko ba haka ba yanzu idan annabi ya saki matan shi to kafirai za su koma suna cewa to kun gan shi shi yake cewa addinin musulunci ya zo da haƙuri amma ya kasa haƙuri da matan shi haka ne ko ba haka ba shi yake cewa addinin musulunci ya ce a mutunta mata a girmama su amma ka duba wulakanci ya sallama matar ya kore ta ya tafi ta tafi gidansu wannan shi ne musulunci shi ne kaza gudun wannan tsegumi da tsetsewala da kafirai za su dinga yi shi yasa lokacin da manzo Allah ya ce Hafsa ta tafi gidansu ya sake ta sai ga mala'ika Jibrilu da gudu sai ya ce raji Hafsatu malaman tarihi suka ce hafsa bata isa gida ba aka turo da wahayi cewa lalle a mai da ita fa innaha sawwamatun qawwama saboda tana yawan azumi tana kuma tsayuwar dare tana ibada mutuniyar arziki ce ba irin ta ne suka cancanci a sake su ba don haka nan da nan annabi ya maido da ita ta dawo gida amma bil haƙiƙa babban darasin da wannan ke nuna mana shine masu mutunci ba a so a ga suna rikici a cikin gidajensu ko da ana ba ba daidai ba ka danna zuciyarka ka yi haƙuri ka ɗauki mataki na cikin gida wanda ba wanda zai san me ya faru amma dai kar ka bari duniya ta ji cewa kana da matsala da matanka wannan ɗabi'a ce ta masu kirki masu mutunci yasa annabi da yayi Allah marmaza sai ya gyara abin ba a je ko ina ba saboda kar ya zama abin tsegumi a cikin al'umma cewa ga annabin da yake cewa a mutunta mata ya saki mata shi jama'a kun fahimci magana da ke ku Allah ya shiryar da mu dan haka yake cewa a takan wata takan kaura cewa manzon Allah tun daga safa har dare ba ta masa magana ba wajara bainahu wa baina Aisha radiyallahu anha kala wani lokaci tattaunawa ta gudana tsakanin manzon Allah da nana Aisha da kala abubakar sayyidina abubakar ya higa a a li hukumin bainahu wa bainaha dan yayi hukunci tsakaninsa da da matan shi faqalat laha rasulullahi faqala laha rasulullahi takallimi aw atakallamu annabi sai yace mata zaki fara magana ne ko ni zan yi faqala sai yace faqala sai tace takallam anta a kai ka fara magana wala ta kul illa haqqan amma ka ji tsoron Allah kar ka faɗi magana in ba gaskiya ba wai annabi ne ake cewa ya faɗi gaskiya shi kansa sayyidina abubakar magana sai ta mar nauyi tana rufe bakinta fala tsamaha abubakar hatta ajma faha sayyidina abubakar sai gaure ta da mari har sanda bakinta ya fitar da jini annabi zaki gaya wannan magana yanzu idan ni ne nace annabi ya faɗi gaskiya ya ji tsoron Allah ai ka zama kafiri ai duk wanda ya gaya manzan Allah wannan magana ma'ana me kake nufi kenan kana nufin cewa annabi na iya ha'inci ko ya faɗa abin da ba gaskiya ba to wannan furucin kafirci ne amma da kana na Aisha ce a matsayinta na matar annabi Muhammad Allah ya ba su dama suna iya mu'amalantarsa irin mu'amala da ɗan adam ke iya wa ɗan adam ko ba tare da sun kafirta daga Allah subhanahu wa ta'ala ba an gane magana da kyau ko wa qala sayyidina abubakar da ya mare ta sai ya ce awa yaqulu ghayra al-haqq ya aduwata nafsiha ke makiyar kanta da kanta shin annabi yana faɗin magana ma in ba ta gaskiya ba fastajarat bi rasulillah yana marinta kuma sai ta zo ta ɓuya a bayan annabi muhammadu kaji fa shi aka yi wa laifi kuma a bayansa aka zo aka ɓuya rahama ce dama shi ga mutane za ka iya masa ba daidai ba kuma ka taho gurinsa neman tsira kuma ka tsira ɗin idan ka zo shi kuma kai wa ba daidai ɗin ba yanzu in ke ce aka yi miki haka sai wani ya dau mataki sai mutum ya gudo kuma gurin ki ke da aka yi wa ba daidai ki ce a'a ni kuma za ka bar nan ko kuma sai na gaggaura ma maji ko ba haka bane to amma sai ya boye ta har ma ya ce sai na abubakar a'a dakata abubakar duk da kai mahaifinta ne amma ban kira ka domin ka zo ka mare ta ko ka dake ta a gabana ba kai dai kai mana nasiha ka nuna mata kuskurenta amma maganar duka sai na bakar ni ban da kima ta bai kamata kai ka zo kuma mahaifinta ne yana da damar ya dake ta amma manzo Allah ya hana shi an gane maganar da kyau ko wa qa'adat khalfa zahrihi ta zauna a bayan manzon Allah fa qala nabi sallallahu alaihi wasallam bi akhlaqihi wa hilmihi annabi sai yace saboda ɗabi'unsa da halayensa inna lam nad'uka li hadha abubakar ba mu kira ka dan haka ba walam na rudda minka haza amma ba mu ce abin da kai ba daidai bane ba amma ba dan wannan na kira ka ba an gane wa qalat aisha radiyallahu anha nana aisha Allah madaukakin sarki ya kara mata yadda ta ce ta faɗi wata magana marratun wani lokaci wa qad ghadibat ta yi fushi anta alladhi taz'umu annaka nabi har kai ne kake cewa mutane wai kai annabi ne na fata an fahimci magana kaga duk wannan magana ce wanda idan ba idun su ba to faɗin magana tana iya fitar da su a musulunci amma da ke matan shi ne Allah ya ba su dama su iya faɗin wannan magana kuma ainihin wato su zauna lafiya fata ba saman nabi sallallahu alaihi wasallama a sai annabi ya murmushi da ya ta faɗi wannan magana wa tamala zalika hilman wa karaman sai ya ɗauki wannan a matsayin mai haƙuri ne shi mai karamci ne bai ce mata komai ba jalasa rajulun ya gasulu ya daihi ba'ada an tanawala ta'a wani mutum ya zauna yana wanke hannunsa bayan ya ci abinci fasa katsal ibriku min yadi imra'atihi ala ra'asi kawai sai matar ta saki butar da yake wanke hannun a kansa kwal ta kwala masa buta fasala min ha addam a sakamakon kwalamar butar da ta yi har sai da jini ya fita a kan shi faƙala budar bakin mutumin sai ya ce kuntu an wizihaba lil hallaq li ahtadam dama ina shirin in tafi gurin wanzami ya min kaho a kayi saboda kaina yana yawan ciwo ina ga akwai macaccen jini a kai zan ji ya min kaho fakaraja damul fasid min ra'asi dan ya fitar da jini batacce a kayina da haka fa barakallahu fiki Allah ya miki albarka baiwar Allah kun gane magana ya zo yana wanke hannu ne tana zuwa masa ruwa yana wanke hannu kawai sai ta suki buta daga sama gau sai kai ya fashe sai ce wallahi dama ina shirin in tafi gurin wanzami ya mun kaho saboda kaina yana yawan ciwo ina so ya cire mummunan jini a kaina to yanzu ga yakin kwala mun buta jini na mara kyau ya fita Allah ya miki albarka na gode ai wallahi in wani ne daga zaunan zai haka tana tsaye ya gaure ta da mari sannan kuma ya rufe ta da duka har ilau ko dole sai ana da hakuri wallahi mutum bai hakuri ba zai ta fada da matarsa ne ta rikici da su kuma rikicin ba zai kare ba Allah ya sauwaje da haka yace fa barakallahu Allah ya miki albarka Allah ya jikan iyayenki wa fir wa wa wa menene wa farani alayya alwaqt wadananir kin sauwaƙe min ɓata lokacin tafiya gurin ƙaho kuma kin sauwaƙe min kashe kuɗin da zan biya idan an min ƙaho yanzu ba biya gurin wanzami sannan babu biyansa ko ba haka ba ne tunda jinin da ake bukata an je yin ƙaho ya fita ba shikenan ba kuɗin da zaka biya ya tafi sannan kuma lokacin da zaka ɓata shi ma an abin nan wannan duk yana nuna mana irin yadda magabata suke haƙuri ne da matansu da kuma yadda ya kamata mu dinga mu'amalantar iyalanmu la taghdab min munaqashatiha kar kai fushi dan kana tattaunawa da matarka akwai wanda idan suna tattaunawa da matansu ko mata suna tattaunawa da mazajensu yanzu nan su kusata malam yace idza ihtadda al-nuqash bainaka wa baina zawjatika fala taghdab ko da a ce tattaunawa ta tsananta tsakaninka da matarka kun san akwai lokacin da za a samu saɓani sai a yi ta exchanging wannan ya faɗa wannan ya faɗa to ai kai ma kin yi kaza kin yi kaza to kai ma ba ka yi kaza ka yi kaza ba oke ni ke cewa kaza da kaza eh an gaya maka din kai ma ba ka ce maka kaza da kaza tun abin ana yi ana yi ana dan abin nan har abu ya koma faɗa haka tana faruwa ko to kar mutum ya fusata fala ta gaza sai malam ya ce fa inna nisa annabi sallallahu alaihi wasallama kunna yuraji'inahu wa yunaqishinahu matan annabi suna mayar masa da magana suna kuma tattaunawa da shi fatazakkar ka yi tunani a lokacin da duk kuke tattaunawa da iyalanka lasta afdalu min rasulillah kai fa baka fi manzon Allah ba don haka bai kamata ka ɗauki fushi da yawa ba qala umar bin al-khattab umar dan khattab Allah ya masa rahama yace wallahi na rantse da Allah inna kunna fil jahiliyyati mun kasance a zamanin jahiliya ma na uddulin nisa'i shay'an hatta anzala Allah ta'ala fihinna ma anzala Allah ba ma kirga mata a matsayin komai ba mu dauke su a komai ba har zuwa lokacin da Allah ya saukar a kansu abin da Allah ya saukar ma'ana zamanin jahiliya mata ba komai bane in ji sayyidina Umar yace sai da muka shigo musulunci Allah ya dinga sauke maganganu na mutunci da karramawa ga mata sannan muka gane mutuncinsu da ainihin wato girmansu da darajarsu da ainihin wato albarkarsu faƙas sama lahunna ma sama Allah ya dinga rarraba rabo tsakaninmu da su ya ce a yi musu kaza a yi musu kaza a yi musu kaza wa baina ma ana fi amri wata rana ina cikin wani lamari nawa in sai qalat li imra'ati matana ta ce min law sana'ata kaza wa kaza me yasa ba za ka yi kaza ba wa kaza kai kaza ba fa qultu laha sai na ce mata wa malaka anti wa lima hahuna wa takallufuki fi amri din ke ina ruwanki da wannan abin da nake yi me aka dora miki a cikin lamarin addini da har za ki zo kina ce min wai kaza zan yi kar da yi kaza kaza zan yi fa qalat li budar bakin matata in ji Umar fa jama'a sai yake cewa matata sai ta ce min ajaban ya bin al-khattabi abun mamakin ka ya kai dan Umar dan Khattab ma turidu an turaji a anta wai kai baka so ka yi magana a mayar ma da martani wa inna ibnataka to ka sani yar kama da ka haifa da ka aurar da ita a gidan manzon Allah la turaji a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama annabi yakan yi magana ta mayar masa da martani kun san haka tana faruwa ku uwa da uba sai suna faɗa ko rikici ko hayaniya sai ka ji uwa ta ce to kafin ni ka gyara ni ka je ka gyara yarka ko ba haka bane tana can ai kai ka san rikicin da yake faruwa tsakanin da mijin ai nan sun sha kawo ƙara to kafin ni ka gyara ni ka fara zuwa ka gyara ta tukunna kaga bakar magana take gaya mishi amma fa a lokaci guda tana gaya wa kanta ne ita ma domin ita ma yarta ne ko ba haka bane sannan bayan haka kuma yanzu dan Allah ya ta rashin rashin kirki uwa ma ta yi to waye mai hankali a cikin su waye ma hukaci kun gane magana to don haka ita ma tana gaya wa kanta bakar magana ne amma waye a hakan tana gaya wa mijin ne dan ta bata mishi rai cewa kafin shi ya dauki mataki a kanta ya fara dauka akan yashi to shine sai ita wannan mata ta Umar take cewa to kafin ni ka hana ni yi maka martani ka je ka hana yarka a gidan annabi domin takan yi wa annabi martani kai kana nan kana ta yi kokarin faɗa a kaina kun gane magana da kyau ko sai ta ce masa haka hatta ya zilli yawmahu gadban har annabi ya wuni a wannan ranar yana cikin fushi saboda maganganun da ta faɗa mishi umar ɗan khattab ya ce fa akhastu rida'i sai na ɗauki bargona na yafa sun man talaktu hatta adkhaltu ko adkhulu ala hafsa na tafi da sauri na je na shiga ɗakin hafsa gidan manzon Allah radiyallahu anha Allah ya ƙara wa hafsa yarda fa qultu laha sai nake ce mata yabnati ya ke yata innaki laturaji'ina rasulallahi hatta yazullu yawmahu gadban labari ne ya zo min wai kikan yi musayar yawu da annabi ya faɗa ki faɗa har ya wuni yana cikin fushi da ke faƙara sai ta ce inna wallahi da raji'ina na rantse maka da Allah muna musayar yawu da manzan Allah har rantsewa ta yi wai da ma ya yadda cewa haka magana take ba ko kwanto a wata ruwaya da ya tambaye ta yanzu kuna musayar yawu da annabi sai ta ce to sai me me ne dan annabi ya faɗa mun faɗa amma wallahi baba kana bani mamaki shine ka ɗebo riga da gudu ka taho akan yar wannan matsala mata ke da Allah ya muku albarka wallahi Allah ya muku albarka ta ce kuma sai me yanzu dan Allah akan wannan ka taho hankalinka a tashi ta ce to wallahi ba wai maganar ya faɗa mu faɗa ba annabi yakan iya watsar da mu ya wanta kalar da kashin mu saboda mun bata masa rai ya ma fita a gidan ransa a ɓace kuma ba abin da ya dame ni Umar dan Khattab ya dinga yi mata nasiha yace yanzu ba kya tsoron annabi yayi fushi Allah yayi fushi da fushinsa akan ku ki zo ki shiga wuta a banza tace baba da Allah ka bar wannan magana da Allah a bar wannan magana da Allah wallahi hadisin bukhari ya rawaito shi babu mau'izatul rajul ibnatahu li hali zawjiha babun da ke magana akan mutum ya tafi gidan yarsa dan ya je mata nasiha akan wani abu da ta yi hadisi har yake ce mata fasalini ma badalaki dan Allah daga yau karki sake tambayar annabi wata bukata in kina da wata damuwa ni mahaifinki dan Umar jama'a dan kasuwa ne dan koli ne yana zuwa kasuwa ya baza kaya ya sayar da aka yace ni ina da halin da zan iya ɗaukar bukatun ki ki daina takura manzon Allah sannan kar ya dame ki dan kin ga annabi yana nuna yana son wata akan ki yuridu aisha yana nufin nana aisha dan a cikin matan annabi annabi ya fi son nana aisha sai umar yana wa yarsa na sai yana cewa kada ya dame ki kuma ya daga miki hankali dan kin ga alamu sun nuna annabi ya san ya fi son wanta akan ki amma sai bai faɗi sunan ba marawaitin hadisin yace yuridu aisha yana nufin nana aisha an gane magana da kyau ku to wannan duk yana nuna mana in dai za a yi haka a gidan annabi to a gidan waye ne ba za a yi ba babu gidan da ba za a yi ba sai dai kawai hakuri da kuma nasiha da jan hankali an gane ba haka ba ka dinga sakin mata kenan ba haka ba ke ma kin dinga aurace auracen tsiya ka ji mace aurenta 29 30 ba daya Allah ka ji wata aurenta goma sha shida wata aurenta sha uku wata sha bakwai wata biyar wata bakwai wata hudu wata biyu haka dai za ka yi ta jin abubuwa kuma duk rashin hakuri yake haifar da shi an gane magana da kyau ku shi ne take gaya masa ta ƙulu sayyida aisha radiyallahu anha na aisha take faɗa mana tana cewa kana kuntu agaru alalla'i wa habna anfusahunna li rasulillah na kasance ina kishi ga matan da suka zo suka nuna suna son manzon Allah kun san a rayuwar annabi mata da yawa sun sha zuwa suna cewa ya rasulallahi na zo ina son ka ka aure ni mata da yawa sun sha zuwa su cewa manzan Allah ya rasulallahi ina son ka ka aure ni to na Aisha ta ce na jima ina kishi akan waɗannan matan waɗanda suke zuwa su nuna wa annabi sallallahu alaihi wasallama suna son shi an gane maganar da kyau ko wa aqulu har ma nake ce a tahibul mar'ata nafsaha yanzu mace za ta zo ta ce ta ma da kanta wa namiji wannan kun san haka mata suke idan wata mace ta ce tana son wani to sai ki ga wata tana tana tana tana tana kishi tana jin haushi ta Allah dube ta in ba da rashin kunya da rashin albarka namiji kuma ki je ki ce kina son shi wannan ai zubar da mutunci ne a lokacin da take faɗin wannan maganar fa ita ma ranta akwai wani a kulle ta rasa yadda za ta yi ta je ta gaya masa na rantse da Allah akwai wani a kwance a ranta kawai neman ya za a yi ta faɗa mar take ta rasa haka ne ko amma ka ji wai yanzu idan wanta ta ce tana son wani sai ka tana kai Allah ƙaryar banza in ban da zubarwa da mata mutunci ki zo ki ce kin ce kina son wani to nana Aisha ta ce ina kishi ya za a yi mace ta zo ta ce wai tana son namiji abun yana bani haushi yana ban takaici in ji nana Aisha har ina cewa yanzu mace za ta zo ta yi wannan abu falamma anzalallahu ta'ala lokacin da Allah madaukakin sarki ya sauke turji man tasha'u minhunna wa tu'wi ilayka man tasha'u wa man ibtagaita minhunna mimman azalta fala junaha alayka turji man tasha'u minhunna Allah madaukakin sarki yace ka jinkirtar da wacce kaga dama daga cikin su ma'ana daga cikin waɗanda suka zo suna suka ce suna son ka in kaga dama ka dakatar da su wa tu'wi ilayka man tasha'u wacce ka ji kuma ta maka ka jawo ta zuwa gare ka ma'ana ka yarda da ita ka aure ta wa maniftagaita wacce duk ka nema ka bukata mimman azalta daga cikin waɗanda ka kora ko ka ce ba ka so ko ka ƙiyarda fala junaha alaika babu laifi fa akan ka kun gane magana wato Allah ya ba dama kenan idan har mace ta zo ta ce tana son ki in yaji tara masa kawai ya amince ya aure ta an gane magana da kyau yasa a wani guri yake cewa وامرأة إن وهبت لم نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين da kuma matar da ta zo ta ba da kyautar kanta ga manzon Allah in har annabi ya ji yana buƙatar ta yana so ya aure ta an ba shi dama amma shi kaɗai aka yi wa wannan alfarmar banda sauran mummuni da haka da annabi ya ga dama zai iya yin mata ɗari musulunci ya ba shi dama amma da ki ba aure auren abin nan ne ya dame shi ba bukatarsa tarbiyya ce da karantar da al'umma sai ya tsaya a iya mata tara kuma mata tara nan ma gaba ɗayan su kwaya ɗaya ce budurwa duk sauran zawarawa ne gaba ɗaya don Allah ya nuna wa mutane annabi ba ya zo ba mata kaɗai ya zo nema a duniya ba amma tare da haka kafiran duniya babu irin zargi da zagi da ɓatanci da ba sa manzon Allah har wani malami ya rubuta littafi ya sa masa shubuhatun wa abaqi haula ta'addudi zawjatir rasul shubuhatun wa abaqi shubuhohi da ɓatanci da aka yi akan yawan matan manzon Allah ya kawo tarihin kowace mata ya ce a gaba ɗaya matan da annabi ya aura su tara wata annabi ya aure ta ne don ya jawo hankalin wato yaransu danginsu su shiga musulunci wannan gini dalilin da ya sa annabi ya haɗa alaƙa da ita wata annabi ya auro ta ne don ya rarrashi ƙabilarsu kar su yaƙe hitin da yana auren yarsu saboda daga cikin ɗabi'ar larabawa idan kana da jini da su suna ƙyamatar yaƙarka to hikimar auro ɗaya daga cikinsu saboda in an tahi yaƙarsu yaƙar annabi za a ce a'a yana auren yar mu fa duk da ma musulma ce ita ba addinin mu take kai ba amma ai karfa mu ne yanzu ya kamata mu yaƙi wanda ya auri yar mu na fata kun fahimta da sauransu wata za ka samu marainiya ce wata ma za ka samu baiwa ce ba ta da gatan komai annabi ya auro ta dan ya taimaka mata waɗannan su ne dalilai ya sa wannan malami ya rubuta wannan littafi ya sa masa shubuhatun wa abaqi haula ta'addudi zawjatir rasul shubuhohi da batanci da ake yi dangane da yawan matan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an gane magana da kyau dan haka nana aisha ta ce lokacin da Allah ya sauke wannan aya turji man tasha'u min kunna ka jinkirtar da wacce ka ga dama daga cikinsu wa tu'uwi ilai kaman ta sha'u wacce ka ga kana son ta kuma ka auro ta wa man ibtagaita mimman azalta duk wacce ka nema ka bukata daga cikin wanda ka sallama ko ka dakatar fala junaha alayka babu laifi a kanka tace ana saukar da wannan aya a cikin suratul ahzab aya ta 51 qultu na aisha tace sai nace ma ara rabbuka ni ban ga me ubangijin ka yake nufi ba illa yusari fi hawa ka face yana kokari ya biya ma bukatar ka ne kawai wato kishi ne yasa tunda Allah ya ce ya ba shi dama duk wacce ya ga dama ya aura ina fata kun fahimta sai kace kawai ina ga Allah kan nan kawai abin da kake so yake yi kawai ina fata an fahimci magana yanzu da Allah in ba na Aisha bace ta faɗi wannan in wani ne ya faɗi wannan akan annabi ba sai ya zama kafiri ba ina fata kun fahimci magana falam ya gaba min hadithiha amma annabi duk da haka da ta faɗi wannan magana bai yi fushi akan maganar ta ba kun gane magana da kyau wato wannan an kawo mana ne dan mu gane mace tana iya gaya ma bakar magana amma sai kai hakuri ke ma ki sani wani Allah ya yi shi da bakar magana ya iya bakar magana in kuka fara tattaunawa kika bata masa in ya fara miki habaici wallahi kin ji kamar ki tsinke da gudu a gudu saboda bakin ciki to sai ki daura zuciyar ki yi hakuri ya wuce Allah ya shiryar da mu iyaka waltimas al-atharat ina jan kunnanka ko kunnanki dangane da neman laifin mijinki ko laifin matarka iyaka waltimas al-atharat kada mutum ya zama kullum bukatarsa ya za a iya gano kuskure ko laifin matarsa malam ya ce alhayatu zaujiya ita rayuwar aure mumtali'atun bil hafawati ta cika da matsaloli da damoyi fala takun mimman yata sayyadu ko mimman yata sayyadun al-akhta wal atharat li zawjati kar ka zama cikin mutanen da suke farautu suke nemo suke kwakulo suke binciko matsaloli da damoyin matansu wa kun rahiba sadar ka zama mai wankakken kirji a kan matarka kun san akwai wanda ko waya ya ga kira matar shi sai koma bakin wanda sai ya tsaya ya da suke magana ai na faɗa muku cewa wani ya taɓa zuwa ya gaura wa yayin matar samari a falon shi bai san cewa yayin ta ba ko ba taɓa gaya muku a nan na taɓa ba ku labarin ya fita ne haka dama ya sa irin wannan zarge-zargen da wannan tunane-tunanen a nan kullum yana neman matsala Allah bai nuna masa ba ranan ya fita sai yi mantuwa kawai sai ya dawo ashe mata ta yi ta kiransa a kan mashin yana kan mashin bai ga kiran ba ashe yayanta ne ya zo asali shi yayan an yi auren su baya gani don haka bai san shi ba kun gane maganar to da ya zo gari ganin gida sai ya ce ya kamata ya je ga ɗakin kanwashi ya mata waya ta ce gata shi kuma a lokacin mijin ya fita shikenan da ya zo ya zauna suna tattaunawa suna gaisawa shi kuma mijin ya hawo mahin zai dawo gida ya yi mantuwa ita kuma matar tana ta gidansa ta ce ga yaya wane ya zo bai samu ya daga ba har ya zo ya sallama ya shigo cikin gida yana shigowa kawai sai ya gan shi akan akan kujera a zaune bai tsaya wani gaisawa da ba kawai yana tafiya kawai ye har da wani hakin cewa akan kujera ya kansa kawai da gudu gaura masa mari tana ka tsaya ka tsaya in maka bayani ka tsaya yace ba wani bayani da zaki yi ya hankali ta gefe je gaura da shi mari sai da aka dawo aka nutsu sai ta ce yaya na ne yaya wane ne ba kun yi waya da hima kafin a daura mana aure wane ne fa daga gari kaza wanda an yi auren mu baya inna lillahi wa inna ilaihi ya hausa lafi kuma to dole mutum ya zama kirjinsa a wanke ba daidai bane mutum ya dinga sa ido ya ta bibiya ya ta bibiya har sai ya gano laifin gidan ke kuma ki ji tsoron Allah kada sakewar da mijin ke miki na cewa ya yarda da ke ya amince da ke kuma ke amfani da wannan damar wajen gayyatar hayaniya a cikin gidan ba daidai bane mun gane magana da kyau ko yauwa saboda haka a malam yace dole ne mutum ya zama mai wankakken ido an jabirin qala radiyallahu anhu qala naha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama an yatruqa ar-rajulu ahlahu laylan yatakhawwanuhum aw yaltamisu atharatihim a annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana mutum ya dawo wa iyalansa da daddare misali kayi tafiya sai ka dawo to ka'ida idan ka dawo da daddare so samu karka fita gidanka sai gari ya waye in ko ba haka ba to ya zamanto matanka sun san da zuwanka to kun ga yanzu zamani ya zo da wayoyi da kaza za ka bugo waya cewa za mu taso karfe kaza muna tsammanin za mu iso gida karfe kaza to tun da sun san da zuwan to babu laifi amma annabi ya kasance in ya tafiya in ya dawo gari ajiye zango yake ko a masallaci ko a wani guri ya sanar da ya sa a je a sanar da matan cewa ya iso gari su kintsa kafin yin a share ɗaki a gyara gado a sanyi a wanke ban ɗaki a share tsakar gida ta yi wanka ta maka abinci ta tarar la'ado ta kashe ɗauri sannan ta ce to kamar haban a shigo amma ka zo ka same ta wata ya butsuna da ita hakan nan jama'a ai kai ma ba za ka ji daɗi ba ko ba haka bane ba za ka ji daɗi ba shi yasa musulunci yace in ka shigo gari kar ka shigo da daddare ko ka shigo ba a san ka shigo ba inda hanyar da zaka sanar cewa kana kan hanya nan da lokaci kaza zaka shigo fala ba asa amma in babu hanya to ka bari sai gari ya waye ka kirdaji lokacin da ya kamata a ce sun kintsa sannan sai ka shigo an gane magana da kyau ko mutum ya zamanto yana yin haka da nufin yana neman menene ake masa na ha'inci ko kuma yana neman laifinsu تزوج رجل من أهل العلم امرأة من البادية وترانا وانا متم مالمي مي علمي يا أور وتما تادق قوي فجلس ذات يوم يكتب بعض الأخبار والأشعار sai zauna wata rana yana rubuta wasu labarbaru da wasu waƙoƙi na larabawa yana rubutawa famarrat ila jiwarihi he ta zo wucewa ta gefen shi wadasat bi qadamiha alal qalami alladhi yaktubu bihi fakasaratu sai kawai ta dunguri alƙalamin da yake rubuta wannan labarbaru kawai sai ta karya shi fa asabaha hammun wa huznun sai ta jiranta ya ɓaci bata ji daɗi ba ya za a yi ta karya wa mijinta alƙalami fa qala laha sai ce mata la tahzani karki bakin ciki matata la'anni ana alladhi nasitu fi kasr alqalam a tasabbabtu kai fi kasr alqalam domin ni ne na jawo dalilin da ya sa wannan biron ya karye kika karya shi fawa ba'ahu ko fawa ba'atuhu baina kadamaiki dan na bar shi a tsakanin kafafunki kin zo tashi ko kin zo wucewa kika karya shi kun gane magana ma'ana laifinta ne da gaske amma saboda ya kwantar mata da hankali sai jingin laifin zuwa gare shi sai ce laifina ne da na bar alƙalamin a daidai inda zaki gifta har kika karya shi thumma hammat bil insirafi da ta ji haka sai hankalinta ya kwanta sai ta yi yunkurin za ta wuce fa kasarat dawatul hibar sai kuma ta barar da kurtun tawadan gaba daya tawadan da yake rubutu ta zo za ta miƙe ta wuce sai ta sake bol da ke kuma faƙala sai ce alhamdulillah na gode wa Allah allazi kuntu an dhahaba ila suq a laqad kuntu an dhahaba ila suq dama nayi niyyar zan tafi kasuwa li shira'i dawatin ghayraha dan in siyo wata tawadar wanda ba wannan ba kun gane magana da kyau ko ta karya alƙalami yace laifin sa ne ta zo tashi ta wuce ta barar da tawada kuma sai ce ya gode wa Allah da taɓara dama niyyar sai fita je siyo wata duk dan a zauna lafiya amma kai kawai daga an taɓa ka ka hau masifa da bala'i kama kai duka ka zazzagi iyayenta ka ba abin da baka yi saboda rashin mutunci to shi yasa karanta tarihin irin waɗannan magabata da nuna irin yadda suke mu'amala da matansu to yana da muhimmanci ga mazajen yanzu saboda rikicin da ke faruwa wallahi abin ya wuce tunaninku mu da muke sauraron kyasa-kyasai na matsaloli wallahi mu muka san bala'in da ke faruwa dole ne namiji ya zamanto mai haƙuri da kau da kai da yafewa akan wasu al'amura waɗanda suke makamanta irin waɗannan shakara julun li ahadil ulama wani mutum ya kai kukan kansa gurin wani malami ƙillatu sabirihi cewa yana fada ƙarancin haƙuri mun san haka ake so idan kana da matsala ko kina da matsala yake ce da Allah malam ka bar lokaci ina son zo mu magana da kai ce to ki zo ranan kaza karfe kaza ki zo ki ce wallahi malam ba san me yake faɗa mu wallahi mijina yana iyakacin kokarin sa wajen kyautata mu amma ban san me yasa ba wallahi ni ba na ganin wannan kyautatawa da yake mu na rasa me yake faruwa malam me shawara ya zan yi ma'ana kin yadda da matsalar ki yanzu kina neman mafita ne amma wata saboda tsabar rashin mutunci ta san tana da matsala amma ba ta yadda tana da matsala ba ba haka bane jama'a ita da kanta ta tabbatar wannan matsalar ta ta ce amma ta ita yadda cewa tana da matsala to ku gaya mun da za a samu gyara don haka wannan mutum ya fahimci yana da matsala sai je samu wani malami ya ce akaramaka Allahu ina neman shawara ni mutum ne gaskiya ina da karancin haƙuri ina da karancin haƙuri an gane ko filbaiti a cikin gida wa tasyidihi li aqta'i imra'atihi sannan yana da kokarin farauto kusakuran matarsa nemo kusakuran matar shi ya faɗa malamin fa qala al-alim sai wannan malami ya ce masa baituka mamlakatuka gidanka fa fadarka ce gidanka fadarka ce gurin mulkinka ne fala ta hadimuha fin shigalika bis sagair kar ka rusa gidanka kar ka rusa gidanka da menene da neman matsalolin matarka na fata kun bayyanci magana ma'ana gidanka mallakarka ne yanzu da Allah duk mutumin da ya zama wannan confound din nasa ne mallakarsa ne ba sai abin da ya tsara a gidan ba a gurin ba to meye naka na neman matsaloli tsakaninka da matarka ina fata kun fahimta ya ce ka yi haƙuri gidanka mallakar ka ne kar ya zama ka rusa gidanka da neman matsalolin gidanka kun gane magana da kyau ko Allah ya shiryar da mu mu je ko lokaci ya yi daura minti goma a za mu gama wannan babin insha Allah babi na gaba tsayyib khatiraha daɗaɗar da tunaninta nuna mata cewa tunaninta da hankalinta yana da muhimmanci a gurinka malam ya ce imsah dumu a zaujatika bi kalimatar raƙiƙa shafe hawayen matarka da kalamai masu daɗi bai dace a ce miji shi yake sabbabar da kuka da damuwar matar shi ba shi abin da ake bukata da miji shine idan mace tana da damuwa ya share mata damuwarta bai kamata a ce mace ita take sabbabar da damuwar mijinta ba abin da ake bukata da mace shine idan mijinta yana da damuwa ta share masa damuwar shi kun gane maganar da kyau ku shine yace imsah dumu a zaujatika bi kalimatar raqiqa ka share hawayen matarka da kalmomi masu daɗi masu laushi wa kun qariban minha ka zama kullum kana kusa da matarka fi auqatin mihinatiha a lokacin da take ayyukan gida tana kicin sai ka ɗauko kujera irin farar da ka zauna a gefe tana yanka tattasai da attaruhu da albasa kuna taɗi wallahi abin da ake bukata kenan ka ɗauko kujera ka zauna a tsakar gida ta yi wurur ta tafi kicin sai Allah da ya miki albarka yarinyar nan billahi lazi Allah Allah nake ki gama abincin nan in kwasa na yi waje kana yi kana raha kana bata dariya kana barkwanci da Allah ke mana miya irin ta ranar nan kin tuna miyar da kika ranar nan lokacin ina sauri zan tafi kaza da Allah ina so irin ta ma irin ta a maimaita ta kana yi kana dan raha kana higo da hira amma ka zama wai abusan kam darira ma'ana kullun kai kenan a murtake baka da fara'a ba walwala haba jama'a bai yi ba wallahi wa kun qariban minha fi awqati mihnatiha malam yace ka zama kusa da matarka a lokacin take aikace aikacen gida iji almin kalimatika ma an baridan yutfi'u nara a sauratiha wa huzniha ka sanya maganganunka da kalmominka ma an su zamanto kamar ruwa baridan mai sanyi yutfi'u nara sauratiha eh wa huzniha wanda zai dinga ruwan da zai dinga kashe wutar damuwarta da bakin cikinta ka sanya kalmominka su zamanto ruwa mai sanyi wanda za a dinga yayyafawa ruwan damuwa da bakin cikin matarka yana mutuwa kun gane wa kullaha kama kana nabi sallallahu alaihi wasallam li zawjatihi safiya ka zamanto wa matarka kamar yadda annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya zama wa matarsa mai suna safiya kun ji ma sunanta safiya kun san me ake nufi da safiya da larabci tataccen abu wankakken abu tsaftataccen abu safiya wankakke tatacce gogagge tsaftatacce wanda ba da wata matsala ba da wata ƙura ba wata hayada ta tare da shi min safa yasfu ko radiyallahu anhu anha Allah ƙara wa safiya yarda ta ce balaga sayyida safiya malam ya ce sayyida safiya ta iso radiyallahu anha a Allah ya kara mata yadda labari ya iso ta cewa anna sayyida hafsa cewa sayyida hafsa ɗaya daga matan manzan Allah bintu Umar bin al-Khattabi waccan hafsa da muka gama maganta ɗazu cewa ta ce tana musayar yawo da annabi tana suna ma ƙaurace masa har gari ya waye ina fata kun fahimta labari sai ya iso ta ya iso ya iso wa safiya cewa ita hafsan da take da ta bamu labarin can dazu radiyallahu anhuma duka Allah ya kara musu yarda qalat anha ta gaya wa safiya cewa innaha bintu yahudi ke da Allah yarba yahudi kawai kun san haka mata suke Allah ya jarrabe ka a ce matarka ɗaya 'yar izala ce ɗaya 'yar ɗariƙa ce kaza tana cewa oho dai mu dai ba ma dukan kirji muna salati mu yan sunna ne wai bari ta gaya mata bakar magana oh la ilaha illallah to ai kazalika kuntum min qablu wa manna Allahu alaikum kuma da haka kuke Allah ya muku baiwa ya tsako ku daga bid'a ko ba haka bane wallahi haka zaka tana faɗa shi yasa idan gidan famulin matarka suna da wani aibi karka yadda ka faɗa wa ɗaya matarka za ka haɗa rikici don wata ran baka gidan rikici zai haɗa su to dama da ke kai kai ma wato ala burbur ne ka cika maganganun bala'i ka yi ta bawa ɗaya matar cewa ai wancan gidansu akwai matsala da kaza babanta ai yana kaza mamanta tana kaza to sai wata ran baka gidan rikici ya haɗa su wallahi kawai sai ta ɗebo maganganun kin banza nan fa na ji labari ubanki yana kaza yana kaza yana kaza yana kaza ka ka jawo rikici ko ba haka bane shiru ake yi ba a faɗa ko kuma ita matar tana da wata illa tsakanin kai da ita haka wani mutum ya sami irin wannan matsalar matarsa uwar gidansa kafin ta yi hankali ta farko farko tana amarya sai ya zamanto tana hulɗa da wasu mazaje ta hanyar waya da ƙyar ya shawo kanta Allah ya sa ta daina to da ya auro wata mata daɗin zama kawai sai ta bata labari ai da wance ai wahalar da na sha da ita kaza kaza kaza kaza har ma daga ƙarshe ta dawo kawai ina zaune sai in ga ta bugawa na waya wani ya turo mata test amma dai yanzu ta shiryu alhamdulillah masha Allah ta daina shikenan me ya faru wallahi tallahi da rikici ya hada su da yar uwar kawai sai ta fara gaya mata bakar magana to alhamdulillah ni dai ban taba cin amanar mijina ba tun da nake shi kadai na rike wahada hula sharika lahu fil hubbi shi kadai ba shi da abokin tarayya a cikin soyayya lafiya ta kalau ina zaune ban taba cin amanar mijina ba amma wasu kan ai sun yi ta buge bugen waya daga baya Allah ya shiryar da su to Allah ya sa an shirye din da gaske kaga me ija hankalinta ya tashi ta shiga daki ta dinga kuka saboda abu ne ta yi ya wuce ta daina shi kuma ya je ala burbur ya yi ta bawa ɗayan labari yanzu ita kuma ta ɗauko wannan a matsayin cin mutunci kun gane maganar da kyau ko su saboda haka ba daidai ba ne dole zamantakewa akwai hikimomi da dabara in matarka ta ma ba daidai ba ka ji tsoron Allah in ta daina ta shiryu shikenan magana ta kare kar ka yadda ka ba wani labari kana fasawa kanka da kanka ciki ne kana dabawa kanka wuka ne Allah ya shirya da mu don haka ya take ce mata imra'atun a bintu yahudi ke yar ba yahudiya fabakat da jin wannan safiya sai ta fashe da kuka fada kala alaiha annabi sallallahu alaihi wasallam wa hiya tabiki annabi sai ya shigo ɗakin sai samu tana ta kuka faqala sai ce ma yubiki safiya lafiya mene kuma ke kuka faqala sai ta ce qalat li hafsatu hafsatu ne ta ce min inni bintu yahudi ni yar ba yahudiya ne ni yar ba yahudiya ne faƙala nabi sallallahu alaihi wasallama sai annabi yake ce mata yuwasiha yana mai rallashinta wa yutibu khatiraha yana ƙoƙarin rallashin tunaninta da hankalinta ya kwantar mata da hankali wa yuzhibu an hal huzun yana ƙoƙarin tafiyar mata da bakin ciki da damuwarta sai ce innaki la ibnatu nabi ke yar annabi ne wa inna ammuki la nabi babbanki annabi ne wa innaki la tahata nabi kuma ke matar annabi ne fa fi ma tafkhuru alayki wannan irin alfahari za ta yi akan ki dan la rabu da ita an gane magana da kyau ku ke yar annabi babban ki annabi mijinki annabi Muhammadu da haka wannan alfahari za ta yi akan ki da Allah ki share ta da Allah ki daina wannan abu kun gane magana da kyau ku kun ga yayi me ya rarrashe ta to haka ake so ba wai ka zo ka samu ita waccan ta bata waccan ko waccan ta yi waccan ba daidai tana ɗaki tana kuka me ya faru ke kuka ba ita ne ta maka shi ne kuma kika shigo wannan kike ta rusa mutane kuka ba wannan faɗan take bukata ba ba wannan faɗan take bukata ba abin da ya kamata shi ne kararrashe ta tukunna hankali ya kwanta sai ka kirawo yar uwar sai ka zaunar da su me ya faru wancan na samu tana kuka sai ka binciki abin idan ka ji ba a mata daidai ba ka ɗauki mataki na gyara amma ka zo ka samu tana kuka kuma ka ƙara tunzura ta ka haukanta to da wanne za ta ji to da irin wannan ne sai ki ga mace idan ta ji abin yaƙi wallah kawai sai ki ga ta fara tattara yana ta yana ta za ta bar gidan to uwar gida ko amarya ta mata wulaƙanci miji da ya kamata ya rarrahe ta ya dawo maimakon ya tsayaye mata abin da ya kamata shi ma ya hauta da masifa to ina ta je da haka sai gidansu nan ne ya shawara mata inda za a rarrashe ta da haka sai ta tattara sai ta tafi gida sai kuma a zo ana ganin laifinta saboda haka akwai buƙatar namiji ya dinga zama wato mai adalci a cikin gida mai kula da ya za a yi mai kula da yadda za a gyara al'amura an gane magana da kyau ko Allah maɗaukakin sarki ya shirya da mu da haka sai ya ce wannan irin alfahari za ta yi a kanki sun maƙala li hafsa yu'annibuha sai annabi kuma ya zo yana yi wa hafsa nasiha da fada yana cewa ittaqillaha ya hafsa hafsa ki ji tsoron Allah bai dace ki kalli matar annabi ki dinga ce mata yar bai hude ba daidai bane ki ji tsoron Allah kin ga nan ya lalashi waccar waccar kuma ya mata fada ko to haka ake bukata in ka lalashi wanda aka ba daidai ba to wacce ta yi ba daidai ba kuma kai mata nasiha ka ce ta daina dakhala rajulun shine maganar mu ta karshe dakhala rajulun alamra'atihi wani mutum ya shiga sai ya samu matarsa ta biki tana kuka fa waje da ha ta biki ya same ta tana kuka buka'an shadidan kuka mai tsanani fanzaja'a fanzaja lidhalika wa sa'alaha an sababi buka sai abin ya tayar masa da hankali yayi kokarin tambayar menene dalilin kuka fa akhbaratu anna khatamaha saqata fil nahar sai ta bashi labari tana da wani zobe ne mai kyau kun san mata haka suke ɗan ƙaramin abu shi yake saka su kuka ɗan ƙaramin abu ya je ya same ta tana kuka sai ce me ya faru sai ta ce wallahi ɗan zobanta ne ya faɗa a kogi Allah Allah shirye ku wallahi ya haɗa mu da kuwa aljannar firdaus ta ce wai zobanta ne ya faɗa a ruwa ne take ta kuka an gane magana da kyau ko fama saha dumu'aha sai sa hannu sai share hawayen da yake kan fuskarta wa qala sai yace laki indi khatamun wa qurtun zan sayo miki zobe zan hada miki kuma da sarkar wuya amma da Allah kukan nan ayi hakuri a daina shi ba na son ganin hawayen amma yanzu wani in ya same ta na kuka ya tambaye ta meye ne akwai wacce kazarta ne ta mutu jama'a kawai mijin ya zo ya same tana ta rusa kuka kazarta tana dan kiwo hakan nan ya aka yi zazzabi ne ya kama kazar ko meye ne kawai sai kaza ta mutu kawai ya zo ya same tana ta kuka maimakon ka ce a'a da Allah me abun kuka kuma a mutuwar kaza nawa ake sai da kaza to dubu ɗaya ɗari biyar na sai to ga dubu biyu a je a sayo wata ba shi kenan ba kuka ya ƙari to amma sai ka zo ka ce yanzu akan kazar ke wannan mutane bala'in kuka to ranar ɗan ke mutu ya zaki yi kenan sai ta ƙara rujuwa ta ce yanzu ɗana zai mutu ashe abin da ya kamata kenan ka rarrashe ta in akwai yadda za ka mayar mata da gurbin abin da ta rasa ka mayar mata to shine wannan mutum da ya same ta tana kuka ya tambaye ta me ya ta ce zobbanta ne ya faɗa a kogi sai ce zan kawo miki zobe sare da sarkar wuya kin ga ta samu ƙari ya ce amma da Allah a share kukan nan a daina a yi haƙuri shikenan sai ga hawaye ya share ai na faɗa muku labarin wata mata a nan ba ta da lafiya a hei tsabaragen kuncin zamanta da mijin ne da kuma wasu bukatu da take da su ta rasa ya sa ta rashin lafiya ya je asibiti ya siyo kemis ya siyo magunguna ya zo ya same ta to wanta ta hiki sha magani ba zan iya tashi ba ce ba za ki iya ba ta ce eh ɗebo ruwa a kofi ya zo ya ɓara magani ya ɗago kanta ya bata ya sa mata ruwa ta sha sannu ta ce yawwa ya ce to Allah dai ya ƙara sauki likita ya ce idan kin sha wannan biyu wannan kaza wannan kaza wannan kaza insha Allahu zuwa kwana biyu ko uku zaki miƙe Allah baki lafiya wance yanzu zan kira kanwar ki wance ta zo ta mana abinci ko ta ce to Allah ya saka ya ce amin sai ce to abu na ƙarshe kuma kwanakin baya kin mun maka kwanakin baya kin mun maganar ɗinki to Allah ya sa lokacin bayan da kuɗi amma yanzu alhamdulillahi na ɗan samu so gashi yanzu ba za ki iya tashi ba da kin ɗauko min a tamfofin guda biyu ne dama zan kai miki ɗinki kowanne na dubu biyar da ɗari biyar biyar za a yi ta ce bari dai in ɗan yunkura wallah sai ga ta a jikin durowa billahi lillahi ba an kara ba kawai a ganta a jikin wardrobe tana kokarin zaro a tambobi ashe damuwa ce kawai ta ishe ta ba wai rahin lafiyar ne ya tsanani ba sai ga ta ta yunkura ta je wardrobe ta je ta ɗebo a tambobi ta mika masa a kai mata ɗinki Allah ya sauwaƙe so abin da muka faɗa daidai Allah ba mu dadansa wanda muka kuskure ko tuntuban harshe ko karancin ilimi ko bincike da ni da ku Allah ya fi mana hadha huwa ma indana insha Allah sai a sanar da al'umma daga yau mun dawo wannan karatu zamu ci gaba in Allah ya yarda muna addu'a Allah ya mana albarkar duniya da lahira Allah ya sa aljanna ce makomar mu Allah ya biya muku bukatun ku na alkhairi Allah ya kara mana ilimi mai albarka Allah ya shiri ƴaƴan mu da matan mu Allah ya sa aljanna ce makomar mu Allah ya haramta wuta cin naman jikin mu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum